ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد دقا وتا ندي وتا المحرم hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjidin musu abu na umar a ci gaba da darasin littafin alfatawar hamawiyya littafin da babban malami shekul islam a shek ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harani ثم دمشقي ya rubuta. wanda yana daga malamai na karni na bakwai aya ya ce hijira tana da shekara 661 ya rasu hijira tana da shekara 728 Allah ya mushi jin kai da rahama Allah kuma ya amfana da mu abinda wannan risala mai albarka ta kumsa na tabbatar da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda suka zo ta cikin Qur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu dai mare yana cikin mukaddima wadda yake rarrabe mana zare da abawa da kuma bayyana tafarkin waɗanda suke fanɗararru karkatattu akan abin da ya shafi sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma waɗanda suke jahamiya ahalin tatil da kuma waɗanda suke mushabbiha wanda malamin Allah cikin shi da rama ya haɗu cewa madogararsu cikin korewa abin da Allah ya tabbatar shine kawai tsurin hankali amma ba su da wata ƙa'ida ilmiya wani dalili tabbatacce wanda yake halitta musu yin tawili ga sunayen Allah ko kuma sifofi na Allah subhanahu wata'ala abinda suka dogara kawai cewa hankali bai tabbatar da wannan hankali ma yana korewa sai ma ya ce alhali kuma kowanne daga cikin masu husuma abokanan husuma guda biyu da jami'a da wanda suke falasifa junansu yana kawa ma juna hujja junansu yana jama juna husuma ta fuskoki daban-daban sannan kuma abinda suke faɗi hankali ɗin bai tabbatar da wannan abin ya ce huska ta harko kaga hankali bai kore ba abubuwan da suke cewa a hankalce ma ba zai yi ba huska ta biyu kuma dalilan da suka zo akan tabbatar da siffofin allah ba su ɗaukan tawili misali dalilin da zai zo Allah subhanahu wataala ce arhaman alal arshi stawa wani tawili yake dauka saboda haka dukkanin sifofin Allah subhanahu wataala da Allah yake tabbatarwa kamar sifa ta uluwi wa huwa al-aliyyul azim wa huwa al-qahir fawqa ibadi kaga duka waɗannan babu wani tawili da suke dauka a hili suke na uku kuma mafi rinjayen waɗannan al'amurra an san cewa mazalar sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su kuma abubuwan sani ne kamar yadda ya zo da salloli lokaci biyar azumi to haka su ma ɗannan abubuwa abubuwa ne a hili ya ce haka kuma na hudu suna nuna cewa lalle hankali a hili yake a hankali a hili a sarari yana dace ma dukkanin waɗannan nasussuka babu wani gumudi ko kuma wani kuya ko kuma rashin dacewa matsar dai hankalin lagiyayye ne gabar da za mu tashi wadda malamin yake cewa wa min al-ma'lumi lil mu'minina anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida ya ce wa minal ma'alumi lil mu'minin yana daga abin da yake sanannen abu ga dukkanin waɗanda suke ahalul imanin muminai abu ne sananne wajen masu imani annan laha ba sa muhammadan sallallahu alaihi wasallam allah ya turo annabi muhammad sallallahu bil huda da alhuda shari'a wa dinil haƙi da kuma addini na gaskiya alhuda shine al'ilmun nafi'u ilimi mai amfani shi ake ce ma alhuda shi yasa kaga ilimi ne yahudu ilimi na nasara ai ba kiran shi da alhuda ilimi wanda yake na mara amfani ba kiran shi da alhuda saboda haka Allah shine turo na sarsan bil huda da ilimi mai amfani wa dinin haq da kuma addini na gaskiya addini na gaskiya shine al'amalu salih saboda kaga abinda za a aikata ta karkashin waccan huda din annabi sallallahu ya zo da huda menene huda shine shari'a menene wannan shari'a da ya zo da ita ilimi mai amfani sannan kuma ya zo da dinin haƙ wanda addinin haƙ ana koyon shi ne ta cikin waccan huda wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka al-ilmun nafi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na takar Allah da sifofin Allah da sunayen Allah subhanahu wataala wannan shine asalin ilimi mai amfani shine kuma foundation na ilimi mai amfani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da cikakken bayani duk wani bayanin da bil'adama zai bukata a addinin shi ko a duniyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya rabe zare da abawa Allah ya turo manzala sassan da wannan li yuzhirahu ala dini kulli saboda ya rinjayar da addinin musulunci akan duk sauran addinan da suka gabace shi shine Allah subhanahu wataala cikin suratu tauba yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kulli Allah shine ya turo manzon shi da huda da kuma addini na gaskiya don Allah ya rinjayar da addinin musulunci akan duk addinin da ba musulunci ba sau da haka don ubangi subhanahu wataala ya rinjayar da shi akan dukkanin addinai waɗanda addinin musulunci a lokacin da Allah turo manzon sallallahu maki ya samu yahudu nasara majus sabi'in waɗannan duka an tardo su waɗannan da kuma almushrikuna waɗannan guda biyar ɗin wanda Allah subhanahu wataala ambata su a cikin surati cikin abin nan ubangi subhanahu wataala ambata su a cikin suratul hajj a cikin suratul hajj Allah subhanahu wataala ambata waɗannan addinai guda biyar yahudu kiristanci nasaranci yahudu nasaranci majusanci mushirikai da kuma wanda suke sabi'u addinin musulunci ya tarar da waɗannan addinai Allah ya turo manzana sassan da addinin musulunci li yuzhirahu ala dini kulli dan Allah ya rinja da musulunci akan dukkanin addinai hakan kuma kaga abu ne wanda bai buƙatar ma sai an ma mutum bayani babu wani addini wanda yake da dandazon mabiya wanda ya ratsa ko ina duniya gabaki ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya alƙawli kamar addinin musulunci saboda haka li yuzhirahu ala dinin kulli in dai har za a kasa mutanen duniya gida bakwai a ce musulunci ya ɗauki kaso ɗaya to kaga wani addini yake da yawan mabiya haka a kuma ɗan lokaci alhali kuma yahudu sun gabace mu kiristoci sun gabace mu waɗancan sun gabace mu amma gashi manzo na ƙarshe duka-duka da barin shi duniya ba kai shekara dubu biyu ba ka gani annabi isa alayhi salam barin shi duniya a lissahi na wannan ma shekara nawa kagojin shekara dubu biyu to sannan kuma yahudanci shekara nawa amma ka leƙa addinin musulunci mu ne wanda muke na ƙarshe na lul'akhiruna awwaluna yawmal qiyama mu ne na ƙarshe amma kuma leƙa ka ga adadin dandazon jama'ar da muka addinin musulunci yake da shi yasa in baka gane ba sai ya nuna ma kamar musulmi yana da ƙauyanci ko rashin ganewa ko rashin wayewa ya za a ce ƙauyawa marasa wayewa marasa ganewa kuma gabaki ɗaya su dinga ƙoƙarin rinjayar da duniya gaba ɗaya da ra'ayinsu kaga kawai dai ka faɗi dai don saboda kawai ƙiyayya amma ka ce ma musulmi ba ƙauye wannan tabbas rashin sanin me musulunci ne shi yasa zaka ga musulmi bai kyamatar cakuɗaɗɗe ne ya da kowane irin mai addini duk inda aka shiga mu za mu fito duk inda aka shiga za mu hoto saboda in imani ya ratsa zuciya to babu wani abin da yake girgiza ta kamar yadda sarkin rum da kanshi ya ba da shaida a gaban abu sufyan yake cewa lokacin da ya tambaye shi hal yartaddu adin sakhatatan lidinihim ba'da an yadkhula fi akwai mai yarda ya bar addinin dan kin addinin bayan ya shiga ya ce a sai ce hakadal imanu hina tukhaliqu bashashatahu alqulub haka imani yake lokacin da karsashin shi ya gaure da zuciya babu yanda za a girgiza shi yasa ake kwatanta musulmi da bishiya ta dabino wata rana manzara sassalam hadisi cikin bukhari ya ce ma sahabbai inna min shajaratan matsaluha matsalin mu'mini haddisu ne mahiya a bishiyoyin dawa akwai wata itaciyar da tamkar mumini take wajen kafuwa da tabbatuwa ku gaya mun wace ce to kaga musulmi a duk inda za a yi cakudadde ne a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to za ka ga daga ƙarshe mu ne za mu fito da wani kaso wanda yake mai yawa lokacin da aka yi sulhul hudaybiya a shekara ta shidda aka yi yarjejeniya ta tsagaita wuta aka samu damar cakudadde ne da juna kaga adadin jama'ar da suka shiga musulunci a cikin shekara biyun wannan kawai daga shekara ta shidda zuwa amul fatahi ka ɗauki misali waɗanda suka zo wanda suka zo sulhul hudaybiya mutum dubu ne da ɗari hudu da wani abu amma ka ɗauki fatuhu makka wajen mutum dubu goma sha biyu yanzu kawai yarjejeniya da aka yi ta shekara biyu da yin yarjejeniya amma ne aka ga adadin tilin jama'an musulmin da aka samu to Allah ya ce li yuqhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida tabbas Allah subhanahu wataala ya isa shine wanda yake mai shaida wa annahu bayyana lin-nasi kuma manzala sallam ya ma mutane bayani ma akhbarahum bihi abin da ya ba su labari min umuril imani billahi na al'amuran imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar alkiyama mana manzala sallam ya ma mutane bayani filla filla al'amari na addini al'amari na aqida ya bayyana ma al'umma imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da alkiyama da kuma kaddara ya bayyana arkanul iman arkanul islam kuma nan sarasa ya bayyana shu'abil imani yankuna yankuna na imani bayani wanda yake mai warkaswa to ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana waɗancan abubuwan kuma ya ki bayyana sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ce bil bayyinati zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka ƙur'anin da mun sabkar ma shi don kama mutane bayani to wannan huda wa dinin haƙ annabi sallallahu ya bayyana ya za annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin waɗancan ababe kuma ya kigaya musu sunan Allah da ya aiko shi in dai har kare annabi sallallahu ya yi bayani to ya za a yi duk ya gama bayanin komi amma kuma a ce bai musu bayanin sunan Allah wanda ya aiko shi ba kaga Allah shi ya aiko shi to ya za a yi zo shi kuma bai gaya musu ba wanda ya aiko shi ya za a iya zo ya yi ta musu bayanin kaza kaza kaza rukunan imani kuma bai gaya musu ba sifofin Allah da ya aiko shi sau da haka mala yana ilzami ne ga waɗancan ya ce wani imani billahi wal yawmil akhir imani kuma da Allah da alƙiyama ya tazammanu al-imani bil mabda wal ma'ad kaga ya kumshi imani da al mabda asali mafari wal ma'ad da kuma makoma rukunan imani guda shidda imani da Allah imani da alƙiyama wani lokacin kuma kawo wancan a gabatar da wancan kaga duka ya kumshi imani da alkiyama ma'ana imani da mafari da kuma ƙarshe wa huwa al-imani bil khalqi wal ba'th shine tabbatarwa da halitta cewa mahalicci ubangiji ne da kuma yanda Allah ya halicci al'umma ubangiji subhanahu wataala zai tada su kama jama'a bainahuma fi qawlihi ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya hada tsakankanin imani da Allah da kuma imani da alkiyama da mafari yace minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane da kai waɗanda sukan cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da alkiyama amma wa ma hum bimu'minin saboda imanin su da Allah kaga yana hukumta imani da mafari da kuma imani da makoma shine karshe وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Allah ce halittarku ba ta zamanto ba, ta da ku bai zamanto ba illa ka nafsin wahida, sai kamar dai yadda Allah zai halicci rai ɗaya ya tada rai ɗaya mutanen duniya ga baki ɗaya daga harko zuwa ƙarshe halittar da aka yi don Allah ya halicci adadi masu yawa bai nuna cewa adadi mai yawa an sha wahala a kansu maimakon ɗaya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe gurin Allah subhanahu wata'ala halittarsu kamar halittar rai ɗaya ne dai babu bambanci zaman tsawar halittun Allah suna da yawa halitta adadi mai yawa bai nuna cewa inda yawa ne kenan abin zai ba da wahala ko kuma tada su a ce to ai kwaya ɗaya iya da sauƙin tada amma ga baki a yanda Allah zai ya halicci rai ɗaya haka duk mutanen duniya yanda Allah zai tashi rai ɗaya to haka kuma duk duniya kamar kibta ido ne tada mu ga baki ɗaya kamar tada mutum ɗaya ne ma khalqukum halittar ku bata zama gun Allah ba wala ba sukum da kuma tada ku illa ka nafsin wahida inda Allah ya ga dama duk duniya kawai Allah zai ce a zama shikenan sai a zama daidai da yadda Allah ce so amma Allah ya tsara haka a aihi wasu wasu su mutu a binne wasu haka haka rayuwa za ta yi ta yi inna Allah sami'un basir tabbas ubangiji subhanahu wataala mai ji ne duk abin da ake faɗi kuma ubangiji subhanahu wataala mai gani ne saboda haka farkon halitta da kuma ta da mutane bayan mutuwa yanda Allah ke da iko akan rai kwaya ɗaya to haka duk waɗannan ma ubangiji subhanahu wataala mai iko ne amsa mayar da dukkanin halittu babu abin da yake gagara shi kuma ikon Allah a rai kwaya ɗaya kamar ikon Allah ne a bisa dukkanin rayuka gabaki daya wa qala ta'ala huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine mai fara halitta thumma yu'idu sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda zai maishe su ma'ana wannan yana nuna imani da farkon halitta cewa makagi na farko Allah subhanahu wata'ala shine kage halitta sannan kuma yanda Allah ya kage halitta kuma haka shine zai maida ta kaga wannan a tuntuntuni da kuma hankali hayin halitta kirkir halitta shi yafi wahala ba wai a ce ba bayan tarin duddige a maido ta dukkanin wanda ya riga ya halicci abu to babu yanda za a yi da abin ya rududdige ya lalace kuma ya gaza dawo da shi dama shine ya rududdugar da shi shine ya zamanto ya rusa shi to kuma shine zai dawo da shi wa qala ta'ala huwa allazi yabda'u al-khalqa Allah ce shi kadai ne dai wanda yake fara halitta sun mai ido sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shine mai mayar da halitta zuwa gare shi wa qad bayyana Allah ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana a harshen manzon shi min amrul imani billahi wal yawmil akhir al'amarin imani da Allah da kuma alkiyama ma hada Allah bihi ibada ina abin da Allah shirye da bayi masu shirya wa kashafa bihi murada Allah kuma ya yayi manufofin Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi yayi bayani dalla dalla akan menene imani ya bayyana rukunan imani ya bayyana sharuɗan imani ya bayyana ajza yanki yanki shu'ab wanda yake na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wannan ya yaye dukkanin manufa kuma Allah subhanahu wata'ala ya shiri al'umma a dalilin wannan shi yasa Allah gurare da yawa sai yake yaban waɗannan wanda suka yi imanin qad aflaha almu'minuna Allah subhanahu wata'ala ne gure yace alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ka gani wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗanda suke mu'mine kenan saboda haka saboda tsadar wannan imani wanda Allah ya datar da mu'minai suka zamanto sun karba saboda dalilan da suka zamanto sun bayyana a gare su wajen manzannin Allah wa ma'lumun lil mu'minin kuma abu ne wanda yake sananne ga ahlul iman anna rasulullah sallallahu alama bi zalika annabi sallallahu alaihi shine yafi kowa sanin wannan min ghairihi sama da wani shi yana daga siffofi na manzana sallallahu cewa annahu a'lamul khalq babu wani manzan da Allah zai aiko face gabaki ɗaya cikin al'umma manzan shine malaminsu shine jagoransu a ɓangaren ilimi na kowane ɓangare na sanin Allah subhanahu wataala sannan kuma nan sarasa shine afsahul khalq kamar yadda dukkanin manzan da Allah yake turawa zaka samu cewa shine mafi fasaha na harshe wajen magana wani zai iya cewa to ai ga kisa nabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo wajen fir'auna aka ce yana wasa na rarrahawa shine ya kama gemun fir'auna ya jijjiga shi sai fir'auna shakka ta same shi a lokacin ya niyyar ya kashe shi aka ce to ka kawo mushi da wuta da halawa kenan da wuta da kantu wanda ya ɗauka saboda haka har ya je zai ɗauki wannan kantu sai ya ɗauki garwashi ya sa a bakin shi ko malaka jibril sai kobe hannun shi ya ɗau garwashi ya sa shine wai sai harshen shi ya samu matsala to shine can gure yake cewa halin uku da ta min lisani Allah ka yaye ka warware wannan gura-gura ta harshe na wayo na wuta ce da ta kona shi sai zama wai harshen shi yana magana ba a ganewa to kaga manzanni Allah yana turo su su ne mafiya fasaha iya daga abin da yake korare ga annabawa Allah manzannin Allah duk abin da zai shahi isar da sako to Allah yana kare su daga wannan abu manzo zai roƙi Allah subhanahu wataala ya ƙara mishi cikin ni'imar da Allah ne misali Allah subhanahu wataala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani wazkur rabbaka idza nasit ka gani Allah subhanahu wataala yake cewa qur rabbi zidni ilma qur rabbi zidni ilma kaga Allah ce ka ce Allah ƙara mu ilimi Allah zai ke cewa Allah man yasalka ilman nafi'an to kaga zaman tsawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ƙarin ilimi kaga ai daɗi ne akan wanda gare shi to haka annabi musa alayhi salam cewa wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli bakka ga to can wanda yace rabbi sharh li sadri wa yassir li amri ka gani ai yace rabbi sharh li sadri wanda tantane Allah ya ce alam sansa alam na sharh laka sadrak wa wada'na anka wuzrak kenan in sharahu sadr wanda zaka sami yalwa kirjin da duk wata magana da yana buƙatar wannan za a iya gaya ma magana kaga irin maganganun da ya fuskanta wajen fir'auna to dole ai sai da roƙala in shirahu sadar ka kalli ka ce kaza ka ce kaza to sai roƙi Allah wannan wahalan uqud ta min lisani saboda mi ya samu isar da sakon Allah subhanahu wataala ƙarin balaga da fasaha wanda iya daga hanyoyin isar da sako udu la sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kenan ba ya nuna cewa annabi Musa alaihi salam waccan kissa ta isra'iliyat mu ɗauko ta mu ce shi ne allah sai magana a kai a dole akwai buƙatar lalle mu samu dalili tabbataccen da yake nuni a kawai amma ba za mu ɗauko labari na banu isra'ili ba sai mu ce shi ne kuma ayan a kan shi ne take magana kagan ya zama haka sai zama kenan mun yi ƙoƙarin gina wani abu wanda yake sananne wanda kuma ya hatamin kenan ma'anoni saboda annabawan Allah suna roƙo Allah subhanahu wata'ala daɗi cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su musamman ma makamu ɗin makamu ne wanda yake na buƙatar bayani da kuma fasaha da kuma isar da saƙo daidai wa malumin lilmu na annar sula alaman nasa min gairi wa an saha lil umma min gairi kaga shine mafi fasahar mutane a harshe shine mafi nasihar mutane to duk lokacin da kuma aka samu tattaruwar waɗannan sifofi ɗin to kaga babu makawa yin bayani ga mutane da kuma bayyana musu al'amurra na aƙida da kuma hukumce-hukumce na mu'amaloli cinikayya saye da saidawa amma aƙida ita ce abin da yake asasi ko manzala sassalam babu wani abin da ya zamanto ya ɓoye a ƙarƙashin wannan akan samun giɓi inda ya zamanto akwai ƙaramci na ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shine yafi kowa ilimi cikin al'umma ko kuma ya zama to rashin samun kudura bayani rashin samun bayani da fasaha ko kuma misali a samu algusu ko wani abu to kaga duk wannan korarra abu ne wajen manzala sassalam shine mafi fasahar mutane shine mafi kenan nasiha ga al'umma wa an sahalil umma min ghairi shine mafi nasiha ga al'umma sama da wani ba shi ba wa afsahu min ghairi ibaratan wa bayanan shine yafi duk wani wanda ba shi ba iya salon zance fasaha bayyana zance da kuma bayyana shi da hutawa da shi hili sama da kowane mutum babu wani harshe mafi fasaha kamar harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani dalla dalla bayanin da babu wani wanda zai ce da akwai bukatar wani abu wanda yake na wani abu na ƙara bayyana bal huwa alamul khalqi bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi duk al'umma ilimin wannan wa an sahu khalqil umma shine mafi nasihar dukkanin halittun Allah ga al'umma wa afsahuhum annabi sallallahu shine mafi fasaha nan kamar mala yana ka akidi dai ka abin da ya gabata wa qad ijtama fi haqqihi salasan kamalul ilmi a haƙƙin manzo da sassa an samu tattaro cika ilimi wal qudrat da kuma cikar iko wal irada da kuma cikar nufi sallallahu alaihi wasallam kaga fasaha bayani nufi duk wannan ya tattara ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga abin da yake korare ga annabawan Allah shine alkitmanu da kuma algusu kaga wannan korare ne ga annabawan Allah wa ma'lumun kuma sanannen abu ne annal mutakallima dukkanin mai magana wal fa'ila da kuma mai aikata abu idza kamula ilmuhu in har ilmin shi ya kammala wa qudratuhu ikon shi ya cika wa iradatuhu nufin shi ya cika kamula kalamuhu wa fi'luhu to zancen shi da aikin shi sai zamanto ya kammala shi yasa waɗannan sifofi din duk sun cika ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya Allah zai turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ma manzo Allah sassan nauyi na manzanci da kuma isar da cewa isar ma mutane abin da aka sabkar mishi to kuma ya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kowane bayani amma sai ki bayyana musu sunayen Allah da siffofin Allah ya bar su ba tare da ya bayyana musu ba a ce har sai falasifa sun zo da mutakallimuna su ne za su bayyana kaga in dai har ka yarda Allah ya ba manzara sassan manzanci ka yarda kuma Allah ya wajabta ba manzara isar da sakon manzancin wannan kuma yana daga cikin bayyana sunan Allah da sifofin Allah to ya za a ce manzara sassalam sai ki bayyana wannan sai bari sai ulama'ul kalam sai falasifa yau na su ne daga ba za su bayyana su yanda suka ga dama wa inna ma yadkhulun naqasu إما من إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان ورسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على بلاغ المبين وإنما يدخل النقص إن ذا سامو توايا يشغى إما من نقص علمه كودي أتي wanda zai isar da abin a ce yana da tawar ilimi wai ma min ajazihi an bayan ko kuma a ce wanda zai gaya maka abin bai iya gaya maka abin wa in ma li adam iradatihi al bayan ko kuma dan rashin nufin shiga yi ma bayani to kuma wanda Allah ya aiko mana wa rasul sallallahu huwa al ghaya fi kamal al ilm annabi sallallahu shine karshen kokuwa wajen cikar ilimi shine karshen kokuwa har ma nan sallallahu yace wa utitu jawami alkalim an bani dunkulallin kalmomi annabi sallallahu alaihi shine wanda yake afsahul arab mafi fasaha dukkanin larabawa gabaki daya wal ghaya fi kamal iradatul balagh al mubin annabi sallallahu alaihi shine kokuwa nan ba ta karshe wajen cika na nufin bayani a fili dalla dalla sallallahu alaihi wasallam wal ghaya fil qudrati ala al balagh al mubin shine kuma karshen kokuwa wajen ikon isarwa sannan kuma isarwa tare da fasaha da kuma bayani a hili wa ma'aujudul qudrati tammati tare da samun cikakken iko wal iradatul jazima da kuma nufi wanda yake yanke wanda babu shakka yajibu wujudul murad akan samun yakan zama wajibi samar da manufa wa ma'aujudul qudrati tamma duk inda ya zamanto akwai cikakken iko ta yadda akwai fasaha akwai ilimi akwai damar isarwa wal iradatul jazima sannan kuma akwai himma wadda take yankekiya yajibu wujudul murad to yana zama wajibi samar da manufa inda za a ce kana da son ka karantar kaman mi kana fatan ka karantar kana son ka karantar amma kuma mi babu ilimin karantarwa babu kaza to ya ka iya kana son ka karantar amma kuma mi kurma ne ko bebe ne kaga akwai ajazu mutum ne yana son ya koya amma kuma me bai sani ba kaga kenan ba za a samu manufa ba shin mutum ne ga ilimin ga komi amma kuma babu himma karantar kaga bayan da za a samu manufa to kaga labudda nan yana nuna mana ko malami ne Kar ka zo gaban malami wanda shi ba shi da abin da zai ba faƙi da shi layo yanzu duk yanda yake da ƙawar ya karantar to kuma babu karatun to kuma a akwai karatun amma kuma rago ne bai da damar ya tsaya ba da to kaga akwai mishkila saboda wani abun ma zai bayani sai ce kawai dai a huce kawai shi ke ka gani to kaga ya ce to huwar gaya ya ji bujudul murad yake zama wajibi samun manufa ba ulima qatan a yake sai aka sa'anna ma bayyana abinda ma yake bayyana min amrul iman billahi wal yawmil akhir na al'amarin imani da Allah da alƙiyama hasala bihi muradu manufar annabi sassan ta samu min bayani na bayani kenan an samu natija manzala sassa ya bayyana sifofin Allah manzala sassa ya bayyana sunayen Allah subhanahu wataala shi yasa ma sahabbai ba su zamanto ba suna neman wani tawili ko kaza saboda ya musu bayani ƙwaro ƙwaro ya karantar da su Qur'ani wanda kuma ƙur'ani cike yake kusan duk ayoyi na ƙarshen ayoyi za ka ga aka rihe su da sunayen Allah da siffofin Allah babu abu mai yawa cikin ƙur'ani irin sunayen Allah siffofin Allah subhanahu wata'ala saboda yadda aka dinga bayyana saboda dukkanin sunayen Allah a alamun ne wa ausafu alami ne ga zatin Allah sannan siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala to kaga manzo Allah sallallahu ya bayyana wannan manufa ta samu saboda ga ilimin ga fasaha ga kuma himmar isarwa sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi ya sabki saboda haka kenan aikin da yake kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na albala annabi sallallahu alaihi ya isar babu wani rikitarwa babu wani gulubi shi yasa sahabbai ba su da matsala babu asma wa sifat tabi'ai salafu salih ba su da matsala a babul asma'i wa sifat a ina matsala ta samu a babul asma wa sifat kenan bullar waɗannan almajiran almajiran yahudu da nasara almajiran almajiran maguzawa na yunan almajiran almajiran buda na hindu sanan ne kaji inda kenan aka samu matsala matsala ta faru daga jihar bin safwan daga jihar bin dirham ka gani daga aban bin aban bin waye da kuma kenan ɗalibin labid bin al-asaf al-yahudi matsala ta samu daga bishir bin ghiyas al-marisi matsaloli duka ta wajen waɗannan ne kenan ya zamanto an samu wanda kuma almajirai ne na yahudu almajirai ne na nasara almajirai ne na waɗanda suke kenan a falasafatul yunan almajirai ne na alhunut na ne
ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة بين النفوذ والنهار وعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من حياته ما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم وكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على حب الخلق منه فهو من المحسنين لا من المسلمين والصحابة والتابعون لهم بإحسان من سلك سبيل السلف في هذا البلد على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث خوارج أهل التكفير وأهل التأويل وأهل التكفير na'am mala Allah ya yanshi da rama ya ci gaba da bayyanawa a hankalce dalilin da zai sa a gaza ganewa sunan Allah da sifofin Allah kowa dinga tawili a ce ba a bayyana wa mutane bayani dalla-dalla ba da kuma nuna musu gajiyawarsu da kuma irin yadda suke tuhumar manzala su san ko dai da rashin isarwa ko rashin bayyanawa da kuma nuna cewa waɗancan wanda suka zo daga baya wanda asali ma almajirai ne na waɗanda suke ba musulmi ba to amma su suna nuna kamar waɗannan ma sun yi manzo sarasalan bayyana abubuwa wa ma aradahu min albayani abinda annabi sallallahu alaihi nufi na bayani huwa mutabiqun li ilmihi shine abin da ya dace ma sanin shi sallallahu alaihi wasallam abinda ma'aiki ya nufin bayyanawa shine daidai da abinda ya sani na sifofin zatin Allah subhanahu wataala shine ma'aiki ya bayyana wa ilmuhu bi dhalika kuma ilimin manzala sassa abu sasanin suna Allah da sifofin Allah huwa akmalul ulumi shine mafi kammala mafi cikar ilimin muka ai babu yanda za a yi mu san Allah in ba ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa kullu man zanna anna ghayra ar-rasul a'lamu bi hadhihi minhu duk wai wanda yake zaton wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya fi ma ki sarasan sanin sifofin Allah aw akmalu bayanan minhu ko kuma yake ga wani wanda ba annabi sallallahu ya fi cikar bayani akan manzo sallallahu aw aharasa ala hadil khalqi minhu ko kuma yake ga akwai wani wanda ba ma'aiki ba wanda ya hi kwadayin al'umma ta shiryu sama da yadda manzo sallallahu yake kwadayin al'umma ta shiryu wa huwa minal mulhidina to lalle wannan yana daga mulhidai la minal mu'minina bai daga cikin mu'mini to duk wanda zai tuhumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin bayani ko kuma ya nuna wani ya fi manzo Allah sallallahu iko akan wannan musamman ma a babin asma wa sifat to lalle kamar yadda kaulin jahamiya da mu'tazila yake hukumtawa to wannan yana nuna duk wanda zai wannan itiqadi kenan yana daga mulhidai ba wai yana daga mu'minai ba wasahabatu wattabi'una lahum bi ihsan sahabbai da waɗanda suka bi bayan sahabbai tare da kyautatawa su ne almajirai na sahabbai me yasa ake sa kaidi bi ihsan saboda an samu waɗanda sun rayu a asaru tabi'ina amma lam yazra'u khairan illa sharran kamar misali irin su ja'ad ibn dirham irin su jahan ibn safwan kaga wannan ya rayu a zamanin tabi'ai irin su wasil ibn ata ɗaliban Hassan al-Basri kaga sun rayu a zamanin tabi'ai amma lam yazra'u khairan shi yasa ba za ka gansu ba a kutub wanda suke na a'imma wai kaga an kawo ma hadisi an ce maka hadasan Jahm bin Safwan wane ne zai ruwaya ba babu hadisi ɗaya da ya rawaito sai sharri kurum da ya dasa amma bai samar da alkhairi ba wannan yake nuna maka tsantsanin magabata da yadda suke kyamatar fadararru ba za ka gaba fandararren da ya shahara a fandara ka ga wasu na ruwaya daga gare shi duk wanda za ko da da za ka ga ruwa cikin bukari ko kaza ko kuma ka ga ce fulanin rumiyar da tashayya ba ho a tashayyu ba wancan wanda yake a tashayyu jalad ba shi ba kamar yadda zahabi a cikin mizanin liqtidar fi naqd rijal a karkashin inda yake bayani akan abana bin taghlib a ƙarƙashin abar bin taghlib haka ya bayyana wannan yace duk inda kaga an kawo wani an ce fulano rume bi tashayyi ko lahu tashayyi yace tashayyi wa tashayyi siyasi yake ba wai tashayyi ba wanda yake na la'antar Abubakar Umar kafirta su yace waɗannan shi'o'i wanda suke jarabe yace to ba su bane ake mazanci ana zancen waɗannan waɗanda suke da ra'ayin misali takadimi na wane kan wane waɗannan su ne amma masu la'anta da zagi da kaza to ba irin wannan ba shi yasa su ba za ka same su a rijalus sunna ba kutubur rijalus sunna sai dai ka same su a kutubur rijalus shi'a yanda sunna take da kutub na rijal su ma suna da kutub nasu na rijal nasu to waɗannan sai dai ka same su a can amma ba za ka same su ba a gida wanda yake na sunna to haka dukkanin wani wanda yake ya yi fice fanɗarare magabata suna tsantsinin shi suna nisanta littattafansu daga iri-irin waɗannan gurɓatattu ƙin ba su ambatansu ambato wanda yake mai kyau wa man salaka sabilar salafi da kuma waɗanda suka bi tafarkin magabata kun fi hazar babi a wannan babi ala sabilin istiqama za ka ga suna kan tafarki na daidai kenan sahabbai tabi'ai a babi na asma wa sifat lalle suna kan tafarki wanda yake miƙaƙe hakanan dukkanin waɗanda suke muminai su ma za ka ga suna kan wannan shi yasa tun daga asarar sahaba har zuwa yau akwai waɗanda ba su da matsala a babi na alasuma wa sifa duk abin da aka faɗi na nan sun miƙa samina wa tsana sun ba da gaskiya wa ammal munharifuna an tsariqihim amma waɗanda suka zamanto sun fantare sun kauce ma tsariqihim tafarkin as-sahaba wa tabi'una wahum salatu tawaif yanzu zai gaya mana tafarkin wanda suke munharifuna akan al'asma wa sifat yace to sun kasu tawaif uku ahlut taqil akwai ahlut taqil ma'abuta at-taqil sake sake da kuma kenan zato da kuma tsammani sune waɗanda suke cewa abinda manzara sassa ya zo da shi ba wai da hakika bai zo da shi annabi sallallahu ya zo da wani abu ne wanda yake takhayili wani rufa'i da haka kamar wani abu wanda yake kenan ya bayyana ma mutane don saboda kawai liyajar masalahatin don saboda masalahatin waɗanda su suna ga yanzu kamar da aka ce kar a yi zina ka a shagiya ka a yi kaza kamar wannan abin ba wai hakika ne shi ba a an ce ma mutane kasi saboda kar wani ya sace wai kudu wanda a kiyaye dukiya sai aka ce to duk wanda ya sata an ce a yanke mutane amma a hakikanin abin wai babu wani gidan da za a koma lahira a yi wannan abin wanda ya zana a lahira za a mai kaza za a yi kaza to abin wai ba gaskiya bane ba su auren a kawai wannan an hudi ne don kan mutane su dinga wanda ya kisan kai a lahira za a mai kaza kamar wai dubara ce haka ake ga kamar yaro da yana kuka sai ko ka ce mai akwai dodo ka ce mai akwai kaza kaga ai ba hakika ga yanzu kawai wani abu ne kace so ka dan daidaita sai kace mushi akwai nan to ahli takhayyul su haka suke kallon saƙon manzanni Allah kare mu Allah tabbatar da zukatan mu wa hada tawil da kuma hada tawil hada tawil sune masu kautar da sunayen Allah da sifofin Allah da ga ma'anonin su ingantattu zuwa wasu ma'anoni waɗanda suke ba ingantattu ba kamar misali jahamiya kamar misali mu'tazila da wanda suka zamanto sun wafaka musu wa ahlut tajhili da kuma ahlut tajhil ahlut tajhil ma'abuta jahilta sune al-mufawwida al-mufawwida wanda su kuma suna cewa kenan manzo bai san haƙiƙanin ma'anonin abin da Allah sabkar na sunaye sufofi sunayen an karanta su ce Allahu alam bi muradi su ce Allahu alam bi muradi saboda haka su wajen su an ce Allah yana da sifa kaza su ce a qur rabbi alima kawai Allah bai sani ba san ba sune mufawwida su komi ya ce a rahman ala al-arshi tawaye su ce to Allahu alam bi muradi iblis tawaye wa ahli tawil wa ahli tajhili fa ahli taqil yace ahli taqil hum al-mutafalsifa kenan yanzu kuma zai bai dauke su dai ban daya su wane ne ahli taqil sai ce hum al-mutafalsifa ahli taqil sune al-falasifa wanda suke da awar hikima suke da awar sanin ababe ba su zama suna imani da manzanni ba su kawai suna gama su sun mafi manzanni ilimi su suna ga manzanni na awamu ne su kuma na khawasu ne su manzanni kenan na gama gari ne sai manzanni dan su ma gama gari dubara da wayo shine suke ce musu ayi kaza ayi kaza ayi kaza amma su kuma su kuma na keɓantattu ne su kenan sama suke da wannan saboda haka suna ga cewa su mafi manzanni ilimi su sun san abin da manzanni ba su sani ba kuma falasifa waɗanda suke maguzawa da na jiya da yau duka kan wannan su da na jiya da yau dukkan wannan suke su ma waɗanda suke ne saboda ai duka sun haɗu a kan maguzancin rashin yarda da manzanni da abin da manzanni suka zo da shi shi yasa sun sun ga kana haji suna ma mutum dariya kana sallah suna ma mutum dariya kana kaza suna ga kaman ma kawai kai wani bakware ne ba kauye ne to irin waɗannan kuma su ne ya su samo da dokoki da wasu ƙa'idodi kuma ya su dinga neman dole sai an karkata al'umma ta musulmi ta tafi kan wannan can a ƙasashensu su dama ba su yi ba imani da Allah ba su yi ba imani da kaza ba su yi imani da sakon manzanni ba to kuma ya su dinga ƙoƙarin wai dole duniya ma sai sun kalmasa ta akan wannan abin da rababbiyar ƙwallo su ta samar shi ne su ƙirƙiro su furoje furojen su kuma dama sun ɗauki mutanenmu kawai a tunda a bamaye ne saboda haka sai a zuwa nuna muku abin haka kuna ga kawai kama haka ne a taya a taya daga nan kuma gefe ɗaya suna muku dariya saboda shi da su dama tsuntsuni da kwai dubin da suke ma al'umma ka gani suna ga kawai mutanen kamar wasu dabbobi ne da inda ka yi da su kawai can gurin za su sai a zamna tsara ga menene zai sa su karɓi kaza sai a ce to ai kaga ɗan adama ƙa'ida duk inda ya shiga tsanani yanzu mutum ya faɗa cikin ruwa kaga komi ka meka mai kawo kama zai ka jayo shi wanda gobara ta kama ko ruwan gwada da ka afka mashi shi ai zai nuho in ruwan gwada in ruwan salon gane ma ka watsa mai shi wannan wutar da ya ta mutu to he su ga he a ga to dole a ɗauko siyasar ta juyi ya za a yunwatar da mutane takhwif ya za a tsoratar da mutane yanda kawai in aka tsorata ka tunkaro lamar jawa lamar kenan duk ka je ka zo ka je ka zo su suke da abinci kai kuma yunwa ta kai ma balbalin bala'i kawai shi kenan aka baka shi kenan ya za a sama talauci a talautar da ku da talauci ya ga shi kenan yanzu kai da bala'i talauci tsanani to yanzu komi aka kama sai ka amsa shine zaka akwai abubuwan da da ana haɗin su mamaki maki yanzu kaga kowa ma ya karbe su kaga akwai abubuwan da da ya a dinga ya za a yi kaza ya amma zanzani yanzu an ma huce da wannan kai baka yi ma kai ne ba kauye ka gani saboda me yasa kenan an yi amfani da irin wannan siyasa ne an yi amfani da irin wannan siyasa mutane sun zamanto kawai babban abin da suke tsoro talauci babban abin da mutane hannunsu kawai abincin da za su sa a bakinsu akan wannan suna bata da kowa za su bata da Allah shi yasa ka kai mamaki ka ga mutane su dinga zagin malamai su dinga zagin kaza saboda to ai shi malami addini ne yake koya musu su kuma ba addinin ba suke bukata kawai ya za a yi kuɗi da abinci da kaza in me ba su abinci ne da kuɗi ko me ya ba su ka musu za su karba to ka gani amma nan duka yana nuna kuma tsadar aljanna yanda Allah subhanahu wataala dama haka kawai babu yanda za a yi mu ce mu mumine ne Allah bai jarraba mu ba alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin kawai in zamu ce mun yi imani ba tare da an jarraba mu ba kaga babu yadda za a yi hakan ya zamanto siddan kawai mun ce mun yi imani ba tare da mun gamu da jarraba ba to irin wannan yunwa wanda suka gabace mu Allah subhanahu wataala ya jarrabce su da dukkanin abubuwa sama da abin da aka jarrabce mu in tsoro kake takama da zubar da jini a baya an yi sama da wanda ake an in talauci kake tunani a baya an yi talauci na balbalin bala'i wanda ya yi talauci yanzu in karamcin kaza ne duk da kwai to amma a wancan lokaci ma an samu wanda suka tabbata akan addininsu to haka dole ne an yi ta zazzage da a nuna imani tsada gare shi shine duk irin waɗannan tsanani ɗin da wannan kake gadiyawa mutane suna barin addini ko suna faɗin maganganu suna zagin malamai suna cin mutuncin addini suna gaya ma Allah magana menene saboda wai yunwa abinci kaza kaza kaza da wannan to he da aka yi amfani da wannan wajen zubar zubar da kore mutane daga addinin da kuma jarabtarsu da yunwa da kaza da abubuwa to mafi yawa kuma jahilai su ne suka yi an ka zo gurin karatu inda za ka samu karatu masu karatu yan kaɗan ne sannan inda za ka samu ake karatun da za ka ce karatu ne tacacce shi ma gurin bashirewa to duk yawan waɗancan dandazan su fa waɗannan ne kawai na yan abiyari mashaki shi ne za ka ga kowa ma suna zagi mai ba su kuma ko bai hude ne kowa kawai su shi ne nasu shi yasa sai to in ka bi kuma mafi yawan shi ne Allah ke ce an tutsi aka tsara masu fil ardi kulluka asabilillah in ka bi mafi yawan da suke ban kasa kuma za su fatar da kai daga tafarki Allah subhanahu wataala yanzu ka hau yanar gizo sai ka ga akwai kasashen da sai a dinga zargi wasu yan siyasa dinga ce ah ta kaga ai malaman nan su suka kama da matsala ai su suka ce ai muslim muslim wai lehin malamai wai su suka ce ma mutanen Najeriya su zaɓi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shugaban ƙasa musulmi kasu zaɓi shugaban ƙasa wanda yake musulmi mataimakin shi kafiri kaji wai wai kuskuren wai yanzu da aka samu matsala sai aka ce kenan lehin malamai kenan malaman yanzu ba za a ji maganar su ba wai saboda me yasa ba a ji maganar su ba ai su suka ja mana wannan bala'in su ne suka ce mu zaɓi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shugaban ƙasa musulmi ai da kamata yi su barin mu zaɓi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shugaban ƙasa kafiri don Allah wanda ya san Allah ya faɗi wannan kaga wanda ya san Allah ba zai faɗi saboda ina alaka tsakanin wani zaɓen wani da wani shi talauci tsada tsanani kaza wannan daga Allah subhanahu wata'ala ne Allah ne ke jarabta al'umma da wannan abin saboda haka kenan wannan duka taswira ce da take nuna ma yadda al'umma suke cikin wani yanayi wanda kuma duk abin da ya jayo mana tsanani shine watsar da addininmu barin addininmu jahilta addininmu duk shine ya jawo wannan almutafalsifa wa man salaka sabilahum da wanda suka bi tafarki na mutafalsifa min mutakallimin daga ulama'ul kalam wa mutasawwifin da kuma sufaye wa mutafaqihin da kuma waɗansu fuqaha'u daga cikin iri-irin waɗannan mutakallim sune waɗanda kenan ulama'ul kalam waɗanda suke magana suke kawo hujja da maganganu wanda suke na hankali da kuma ilmin kalam ba madogar su qur'ani da sunna ba ko kuma mutasawwif waɗanda suke kai matuƙa wajen nuna gudun duniya da mabautar Allah wanda an tantauna dangane da shin sufaye daga ina ka tsago aka ce farkon al'amarin sufaye suna sa kaya na gashi don nuna tsananta ma kai da kuma talauci da kuma nuna abin nan shi yasa sai aka dinga kiransu da wannan amma cewa asalin abin daga ahlus suffa ne malamai suka ce a'a wannan abin hawa ba daga nan bane ko kuma a wai abin daga safa'ul qulubi ne tacewar zuciya wai shi yasa yake kiran suffa ya aka ce a'a wannan ma dai ba daga nan bane asalin dai abin daga wancan daga nan ne aka samu tushe abin wanda farkon sufaye su farkon lamarin su da al'amari ne wanda yake ba su samu inhirafi da kaucewa ba wadda har ta kai su zuwa ga inkarin sifofin Allah da sunayen Allah da ma da'awar wasu ma cewa su kansu ma alloli ne farkon lamarin su ba kan wannan suke ba shi yasa zaka ga ahlus sunna suna yaban wasu daga asali su ne ake ga farkon sufaye irin su Junaidu irin su Bashir al-Hafi irin su Ibrahim bin Adham irin su Fudail bin Iyad kaga su da farko waɗannan masu gudun duniya ne masu bautar Allah ne masu riko ne kuma da aƙida ingantacciya tahiya da ta tahitin da asali sufancin ya saba ma tafarki wanda yake na kitabu da sunna saboda kamar wani ruhubananci ne musulunci bai lokacin da aka samu suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam za su dinga kwana ba- ba- kwana sallah wani ya ce zai wasu arme wani ya ce wuni azumi ai kaga yawan ibada ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a sai ya hana su to kaga wannan sai ke nuna asalin sufanci ka killace kanka kawai ibada wannan ya saba ma tafarki na a- a- annabawan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu zai je kasuwanci zai je shi kasuwa zai yi kiwo zai yi mu'amala duk wanda ta shahi iyalai shi da al'umma duka annabawan Allah ba zama suna kauracewa ba su killace su koma daji suna cakuɗa ne da al'umma saboda inda za su kaurace ya za su ilmantar da wanda suke jahilai to wannan abin shine asali da sufaye sai hallaka da bata daga baya da tahiya ta tahi sai ya shiga cikin su sai zamanto su eh, falsafanci ya shiga cikin su ta bangaren me mutanen hindu kaga ai mutanen indiya masu addinin buda suna da mutanen da zaka ga su yi kolo su sa wani abin wannan a wuya su zauna kawai su bauta kadai to su ma sufaye sai suka samu alaka da waɗannan sai kuma neman albarka da bautar kaburbura sai shiga cikinsu sai suka samu ci gaba daga nan sai kuma wahadatul wujud ta shige su gaba ɗaya ma to shine asali irin su ibnu arabi irin su ibnu sab'in da sauran kenan gulat irin su hallaju duka kuma sai suka samu a karkashin wannan to kaga duk wannan tabarki ne wanda an kauce ma qur'ani da sunna tun farko an gina abin kenan akan kuskure wannan yasa kenan sai ya zamanto sun samu inhirati ko kuma waɗanda suke mutafaqqiha waɗanda suke magana akan suke eh, eh, suke da'awar fiqh ba tare kuma da sun samu nuna ba a wannan suke ba da fatawa ba tare da ilimi ba to duka waɗannan suna daga ahlul takhyili fa innahum yaqulun suna cewa inna ma zakarahu ar-rasul abinda manzo sa sai ambata min amril imani billahi wal yawmil akhir na lamarin imani da Allah da kiyama inna ma huwa takhayyul suka ce kawai wani abu ne wanda yake takhayyili takhayyulun lil haqa'iq kawai wani sakawa ne da riya ma mutane lil haqa'iq ga abin da yake haƙiƙa liyan tafi bihil jumhur saboda waɗanda suke jumhur su zamanto sun amfana la annahu ba- bayyana bihil haq ba wai ya bayyana abun bane ba da gaskiya saboda haka su a wajen su sunayen Allah sifofin Allah duk waɗannan da aka bayyana to ba haƙiƙa bane ba kawai an haɗi ne dai don saboda kan mutanen su ce ma manzanni to waye aiko ku shine ne su ce to a- akwai wanda ya aiko mu yana da siffa kaza yana da kaza yana da kaza ya ce ku yi kaza ya ce ku yi kaza wanda ya kaza zai ne kaza wanda ya yi kaza zai kaza suka ce to kawai akan wannan ne wala hada bihil khalq sannan kuma ba wai dan shiryar da mutane ba wala awdaha al haqa'iq bai bayyana haƙiƙa ba kenan su ashabul takhayyul suna ce abinda manzo ya faɗi ba wai su a wajen su ba haƙiƙa bane kawai takhayyuli ne dan saboda maslaha ta mutane kamar misali mutum ne ya zo shi ya tsara wata magana ya faɗi maka ya ce an ce kaza an ce kaza kuma ba haɗu abin ba ya faɗi maka ne kawai don saboda wata matsala to haka su ahalin takhayyul suke sifanta risala ta manzanni kaga masu wannan ina musulunci tare da su babu to ta'ifa ta harko masu inkarin kenan asma'ullahi wa sifatu sun mahim ala qismaini sannan mutafalsifa sun kasu gida biyu sai ga kula kenan ba duka mutafalsifa bane waɗanda suke kan wannan minhum man yaqulu a cikin sarakwai mai cewa inna rasula lam ya'lamu al-haqa'iqa ala ma hi alayhi masu da'awar cewa ai manzo bai san abubuwa ba a bisa hakikanin yanda suke sai dai kawai ya bayyana su ne amma ba wai yana da masaniyar hakikanin yanda suke ba a wajen su kenan kaso na biyu wanda suke cewa a bai san hakika ba sai dai ya bayyana abin da yake sabanin wannan kaga su ne waɗanda suke jahiltar da manzannin Allah wa yaqulun suna cewa inna min al-falasifati al-ilahiyya wa yaquluna suna cewa inna min al-falasifati al-ilahiyya daga falasifa akwai al-ilahiyya waɗanda su sun yarda akwai Allah falasafatul ilahiyya kenan falasifa akwai al-ilahiyya wanda su ba su inkarin samuwar Allah saboda haka sai wa yaquluna suna cewa inna min al-falasafatil ilahiyya daga cikin falasifa wanda suka yarda da akwai Allah akwai wanda man a- a- alimaha wanda sun san haƙiƙanin waɗannan boyayyen abubuwa kaga yanzu suna inkarin sanin manzo a bisa haƙiƙaninsu sai suka ce amma yanzu sun kore sanin haƙiƙanin al'amarin sifofin Allah ga manzon Allah salasala amma kuma sun tabbatar da su ga waɗansu daga cikin falasifa wai ƙulunan suna cewa inna min falasifatul ilahiyya lalle daga cikin falasifa waɗanda suka yi imani da akwai Allah man alimaha da akwai waɗanda su sun san hakikanin wannan sifofi ɗin saboda su a wajensu alfailasuf a wajensu alamin rasul su a wajensu failasuf wanda yake falsafi ya fi manzo a wajensu ilimi sannan kuma su ma haka sufaye a cikinsu da kwai wanda suna kaddara suna ɗora wali sama da wanda yake kenan manzo wa kazalika min al-ashkhasi haka nan daga cikin mutane allazina yusammunahum waɗanda suke kiransu da auliya'a suke kiransu da waliyai suna ce akwai man alimaha wanda shi ma yana da haƙiƙanin masaniya a bisa sifofin Allah da zatin Allah wa yaz'umuna suna riya cewa anna min al-falasifa daga cikin falasifa da akwai auliya wanda suke waliyai manhu a'lamu billahi wanda suke ma a'lamu billahi wal yawmil akhir sun fi sanin Allah sun fi alƙiyama min al-mursal sun fi sanin yaushe ne alƙiyama min al-mursalina daga manzanni yanzu a wajen suna ga daga cikin falasifa daga cikin waliyai na falasifa akwai waɗanda sun san yaushe za a yi tashin kiyama saboda kaga ai malaka jibril ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce mal mas'ul an hal bi alam min sa'il to su a wajen su akwai wanda cikin waliyan su da kuma jagororin falasu wanda su sun san yaushe ne tashin kiyama sai suke cewa to waɗannan su sun fi ma manzo sanin haƙiƙanin sifofi da Allah subhanahu wataala Allah kare mu na awil awliya ko yawa wa yaz'umuna anna min al-falasifa suna riya cewa lalle daga falasifa aw ko awil awliya ko kuma daga waɗanda suke al-awliya wanda suke waliyai man huwa alim billahi wal yawmil akhir akwai ma wanda su ne suka fi sanin Allah suka fi sanin alkiyama min al-mursalin sama ma da manzanni yace wa hadhihi maqalatu ghulatul mulhidina wannan ita ce magana masu zurfafawa daga mulhidai min al-falasifa daga falasifa wal batiniya da kuma batiniya batiniyatu shi'a wa batiniyatu sufiya masu da'awar ilimi na zahiri da na batini daga cikin yan shi'a da kuma masu da'awar ilimi na zahiri da na batini da kuma daga cikin sufiya so da sufanci yana da tashabihi da taqarubi da shi'anci shi'anci yana da taqarubi da tashabihi da yahudanci da gani shi yasa kenan sai zamanto yahudawa sun yi fice akan yuharifun al-kalima an mawadhi'i su ma waɗannan kenan wanda suke shi'a su ma sun yi fice akan wannan sai kuma sufiya su ma sun yi fice akan wannan shi yasa kenan su a wajen su sukan kaddara matsayin waɗansu daga waliyai sama da matsayin kenan waɗanda suke annaba kamar baitin da ake jingina shiga ibn arabi yake cewa muqamun nubuwati fi barzakhi matsayar annabta tana a wani tsakani tsakanin da take fuwaikar rasuli ta ɗan ɗara matsayi wanda yake na manzanci wa dunal wali amma kuma tana ƙasa da matsayi na wali kenan tana dab da matsayin manzo amma kuma kenan ba ta kai ba matsayi wanda yake na wali to kaga sama da mi su a wajen su sai kuma su dinga kawo su shubuhohi a to ai kaga annabi Musa alaihi salam Allah ya ce me je karatu wajen Khadir ai kaga Khadir wani wali ne ba wai annabi bane to kuma duk inda malami kaga ai sama yake da dalibi ko haka ma kai ya kake gani ya zaka kwatanta malami da wanda yake dalibi ka gani to irin wannan sai kaga suna ta kawo waɗannan dalilai ɗin ga wanda suke ga alamun za su iya ribata shi ga wanda suke ga ba za su iya ribata shi ba ko kuma suke ga bai san komi ban an haɗe zai kiya shi kuma sai a mushi inkari sai su ce a ba inda muka hudu wannan magana ba haka nan bane ba kawai sharri ne suke mana wahabiya ne suke faɗi kaza kaza wanda kuma ɗan gida ne sai a hutu a kawo mai dalilai wanda za karfafi manufa a ce to gashi gashi ga yanda abin yake kenan waɗannan batsiniya batsiniya daga gudata shi'a su ne al-ismailiyya da kuma fatimiyuna wanda ake ce mu ubaidiyya wanda suka kafa daular su wanda imamu suyuti Allah cikin shi da rama cikin tarihul khulafa yace a muqaddima ba zan lissawa su ba saboda ba za a itibarin su ba ma a matsayin waɗanda suke kenan eh, khalifofi ko daula wadda take kenan tabbatacciyar daula illa daula ce ta 'yan daba 'yan ta'adda masu zubar da jinin al'umma wanda suka dinga kwararar da jinin bayan Allah malamai akan kenan tabbatar da da su wadda take ta shi'anci sau da haka wanda suke gulata na shi'a daga cikin ismailiyya da kuma wanda suke fatimiyuna da kuma alkaramita wanda duk waɗannan suna da awar cewa nassussuka na alkur'ani da na sunna suna da zahiri da na batini suna cewa zahirin shine na awam batinin kuma na khawas kamar misali batiniyatu sufiya irin su ibn arabi irin su ibn al-farad irin su ibn sab'in irin su mansur al-hallaji duka waɗannan su ma suna da itiqadin cewa addini akwai zahiri da batini haka kuma wanda suke sufaye na yau su ma zaka ga misali musamman yan faida su ma suna kan wannan tsarin shi yasa ba wani abu ne boyayye ma a wajensu abu ne sananne ba su inkari cewa kwarai kwarai da kwai ilimin zahiri da na batini suna ce ai abu huraira ma ya ce hafiztu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam aini na harrace burgami guda biyu basattu ahaduhuma na yada ɗin wa amma al-akharu amma ɗayan fa law basattu da zan yada la qutiya hadal bil'un da an yanke wannan makoshin nan ce to baka raba da abu huraira ai gashi nan gurin da ya hodi ka gani to bisu inkari na gani bisu inkari tijjanawa ba su inkari ce akwai ilimin zahiri da batini to shi wannan zahirin kuma kamar kwamso ne su wajen su kamar kwamso ne wannan yanzu kamar muna sallah ana azumi a kasu kamar kumso ne in kuma ga ce to a gashi cikin qur'ani an ce sallah ce a sallah abin da ake nufi suhu hajjuha hajji kuma zahirin hajji da aka ce walil an nasu hajjul bait man tata ila sabila ziyara zuwa ga shiyukh shi ziyara zuwa ga shiyukh shi yasa zaka ga wasu a wannan din su ma in kana da malamin ka wanda ka karba a wajen shi to yanzu ka tashi ka je wajen wani malamin da niyyar neman madadi to yanzu dole ta warware sai ka ƙara karɓa da ƙauye kuma bayan raba ka tashi ga malamin to idan Allah yanzu ilimi na addini ka zamana gurin wancan ka zamana gurin wancan malamin wani yana da malami dubu wani malami dubu kaza menene mushkilar nan to amma in ka karɓi tijjani a ka'ida ba a yarda ba a matsayin ka na tijjani da ka karɓa ba a yarda ba ka je zawiyar wancan malamin ka kai mai ziyara da niyyar neman madadi in ka je ka to kuma ta warware maka dole ne an kara wani ka ba an raba da wani kawai ka tsaya gurin shehu ko saboda haka kenan ka je na wata ɗari kai na wata ɗari kai sai dai in za ka ziyarta ma sai dai nasu shehu amma ba wai shehunan wasu ɗari kun ba wa min man yaqul a cikin sa akwai mai cewa balin rasul alimaha manzo ya santa lakin lam yubayyinha sai dai bai bayyana ba ku lura daga cike nan daga cikin falasifa falasifa wanda an ce sun kasu biyu akwai waɗanda sun yarda akwai Allah akwai waɗanda su ma guzawa ne ba su yarda ba akwai Allah ba su balle manzanni balle ga duk ba su yarda ba da wannan akwai kuma waɗanda suke falasifatul islamiyya wanda su suke ga a wancan abin wani waɗancan ba a gane shi ba ana iya musulmutar da shi to su ma daga cikinsu kuma akwai masu da'awar akwai zahiri da batsini shi kuma duk wanda zai da zahiri da batsini ce addini ya kasu biyu akwai zahiri da batsini wannan maguzanci ne to in ka ce akwai zahiri da batsini misali wanne ne manzanni suka bayyana kaga manzanni zahiri suka bayyana ko to su kuma a wajen su kamar gujiya ce da kwamso da kwaya yanzu zahirin shine kwamsa batsinin kwaye kai da zaka ci hatsi ka zo kana cin dissa to su a wajen su kenan wannan namu wanda muke sallah azumi kaza duka wannan zahiri kenan bal rasul alimaha lakin lam yubayyinha wasu suka ce a manzo ya sa hakikanin ta dai bai bayyana ba inna ma takallama bi bayina tudha abin da ya faɗi abin da yake warware ta wa arada min al-khalqi fahama ma yana qidha kuma abin da yake nufi da mutane su fahimci abin da yake warwarewa wancan abin amma su kuma kenan su tunda sun sa haƙiƙan su ba ɗaya ba ne shi yasa kenan falasifa waɗanda suke batsiniya islamiyya za ka ga da damar su ai ba su sallah ba su ibada ba su gaba wulatu sufiya ka ga da dama daga ciki wani sai ana azumi ma hoto yana cin abincin shi saboda wannan ibada ce ta ku ta awam su kuma wanda suka san batsini suka san wannan kawai ba ma sai sun yi ba ku ne kawai kuke tunanin haji kawai abin nan haji ba haji ba ce kawai ziyarar shugabannin ce ku ne kuke ga sallah sallah kawai sun rukin wannan eh, rike wannan ka je kai abin nan shine amma ba haka nan bane ku ne ga zakka zakka abin da yake nufi tsarkin zuci ka tsarkake zuciyarka shine zakka su ne ka tsarkake zuciya kawai ka rike- ka rike wannan sirrin kar ka bayyana ma kowa لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات سودة مصلحة الأمة تشون قدري التي لا تطابق الحق ودى بات داشي ما التي لا تطابق الحق ودى بات داشي ما قفيا كنا لأن مصلحة الخلق أو جنس ميسا منذ بيبين ما متاني بس يبين كيشير وانا سبب دوي abin da ya bayyana na kishiyar wannan na faɗin sifofin Allah da kaza shine zai hidace ma maslahar gama garin mutane kaga ai a wajen su manzanni an turo su ne don yi ma gama gari dubara to yanzu manzo ya san haƙiƙanin sifofin Allah sai kuma ya ƙi bayyana su maimakon su a wajen su tawile shine haƙiƙanin yanzu sai ƙi bayyanawa sai bayyana wanda suke na zahiri wanda mutane za su iya ganiya sai ce Allah subhanahu wata'ala yana sama saboda yanzu aka ce musu iya ko ina to shi ami zai rikici shi to ya za a ce yana ko ina ya aka ce ba shi da kaza ba a sama ba ba kasa ba ka da- ah, to kenan ya za a ce haka ya to shine kenan sai ya ce musu yana sama to a wajen su kenan in ka ga in ka ce to ai fitsara ta tabbatar sai ce a kai fitsara wannan ai duka ta awamu ce awamu ne suke wannan wannan kenan saboda ai an ba a ce ma ba awam yana sama ba a ce musu yana da siffa kaza yana da siffa kaza wai ba za su iya fahimta ba to shine yanzu manzo ya san hakikanin hakikanin wai tawilin shine amma yanzu sai ki bayyana hakikanin sai bayyana musu abin da kishiyar wancan ne saboda shine zai hidace ma wai maslahar amawa zai ce kaga shi sa wannan baiwa ta eh, muawiya ibn muawiya ibn hakam as-sulami sai ce ai kaga baiwa ce aka ce ta zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ayna Allah qalat bis sama'i suka ce kaga ai dama daga kauye aka zo da ita kaza kaza to duk irin wannan suka ce abin da yasa manzo bai bayyana haƙiƙa ba tare da ya sani yanzu ka ce manzo ya sa haƙiƙar bai bayyana ma al'umma ba ka sifanta shi da ni argusu da kuma ɓoyewa wanda kuma kaga korarren abu ne ga manzannin Allah li'anna masalatul khalqi suka ce wai saboda maslahar halittu fi hadhihi al-i'tiqadat a cikin kudurin wannan da ake son su kudurta cewa akwai Allah wanda ya turo manzo yace in kai kaza za a ma kaza in kai kaza la tutabiqul haqa ba za ta dace ma abin da yake gaskiya ba shi yasa sai ya bayyana musu wannan wa yaqulu ha'ula'i yajibu ala rasuli an yad'u an-nas ila i'tiqadi at-tajsim ulu haula kuma waɗannan masu kenan faɗin wannan waiƙul suna cewa ya bu ala rasul yana zama wajibi ga manzo an yadda uwan nasa ila atiqadit tajsim ya dinga kiran mutane zuwa ga kudurta at tajsim ma annahu batil tare da kuma mai da Allah subhanahu wata'ala jiki kaga abu ne wanda yake batil kenan su a wajen su suna nuna kenan manzo yana kiran mutane zuwa ga mai da ubangijinsu tamkar wani kenan jiki wala ta ƙare ma'adil abdan da kuma ƙudurin dawo da jikuna ma annahu batil tare da kuma cewa haka nan ma abu ne wanda ba zai yi batun da wajen falasifa kaga ai ba su yarda ba da dawo da eh, jikuna to a wajensu yanda yake bayyana wannan to haka sai a ce ma mutane in kun mutu wanda ya zalimci za a tada shi a kabari za a mai kaza za a mai kaza duka ba wai hakikanin abin bane su a wajensu mutuwa barci shine mutuwa sai ce a baka ji Allah ya ce kule to Allah ya tofa an fusa ina motiya saboda haka kenan su wai a matsayin su na wanda suka sa hakikanin abu to su sun gano mutuwan ma da ake zanci in ka ji an ce a kaza to barci ne ake nufi ta da mutane da kabari su ce holkawa ne daga barci holka daga barci shi ne saboda haka gama gari ne da ake ce ma za a yi an an mutu akwai zaman kabari to kuma za a tada mutane a nan ga abin da ake nihi da wannan Allah kare mu wannan duka kenan mala yana so ya nuna mana cewa waɗanda suke inkarin sifofin Allah subhanahu wata'ala ba hawa musulmin kirki ba ne shi yasa wa'anda aka san su a gaba-gaba da ɗiga ɗan ba a baban inkarin sifofin Allah subhanahu wata'ala za ka ga wanda ya fice da ilhadi wanda aka yanke ma hukuncin kisa wanda yake ga komi Allah ne wanda duk su ne kan gaba akan wannan abin saboda asalin kenan idar ba daga musulmin kirki ba ne ta samo asali ta samo asali ne daga jahamiya kafin ɓullar waɗannan jahamiya al'umma musulmi duk su san waɗannan tawilan-tawilan da kuma waɗannan tasilat ɗin duka bayan zuwansu ne kina aka san wannan abin kuma kaga alaƙar da ta ƙumsa tsakankanin hatta da sufanci da kuma abin ya fice cikin sufaye kaga ai za ka yi mamakin yanda sufaye suke da itikadi dangane da ubangiji subhanahu wataala da kuma yanda sufaye suke ta'atili da kuma tawili abin sai kaga ai da koi wani kwamgagwakon baya wanda yana da aqida ta wahadatul wujud ya zai dawo kuma an ce Allah yana da kaza na kuma ya dinga cewa an maida Allah jiki an maida Allah kaza shi da ma a kudurin shi ma na da itiqadin cewa shi kan shi ma akwai Allah a jikin shi to wannan duka kenan asali aqidu ne wanda suke marasa kyau kuma karka ga yau babu jahan bin safwan babu bishir bin riyas almarisi almarisi duk waɗannan koda babu su a ƙidinsu akwai ƙyanƙyasarsu kowane mutane suna da magadansu akwai magadansu har a yau aƙidar da take cikin zuciyar jahan bin safwan wadda take cikin zuciyar ja'ar bin dirham har yau akwai ta a zukatan da dama daga cikin masu jingina kansu zuwa ga addinin musulunci ka gani shi yasa yanzu da duniya ta zama an game harkar yanar gizo sai kai taji da yawa suna ta haudi wasu tun suna boyewa suna boyewa kawai sai su fashi su zo su bayyana abin su saboda su ce to kowa ma ya bayyana a bayan su ma su fashe su bayyana hajjar su Allah kare mu abin da zai kubutar rabawa shine al-ilmun nafi da amalin salih da kuma addu'a da kuma addu'a shi yasa zamu ga magabata suna yawaita rabbana la tuzigh qulubana tun bayan yin ridda wanda suka yi ridda sai dai na bakar da ya sallan magariba raka karshe sai aka rabbana la tuzigh qulubana bari idh hadaytana hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab magabata duk inda za su ambato ta gurbatacce aqida da wani fandarare da wani kangarare sai su roki Allah sabati na zuciya saboda kaga Allah subhanahu wataala shine karantar da mu da mu ta roƙon shi wannan manzo sana sai ga mana inna quluba bani adam bayna usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha saboda haka kenan ana buƙatar bawa ya ta roƙon Allah shi yasa kaga roƙon hidaya aka wajabta mana su goma sha bakwai aini ihdinas siratal mustaqim kaga raka'a goma sha bakwai kowace raka in ba fatiha ba ta yi ba a fatiha nan kuma bayan da za ka ƙetare waccan aya saboda mahimmancin roƙon Allah hidaya bawa yana da matsanancin bukata kenan akan wannan amma roƙon Allah hidaya kadai ba zai ba dole kuma sai kai rubuta sababi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna ka samu makaranta inda mutum zai koyi al'ilmin nafi ka koyi qur'ani ka koyi sunna kaga yanda wasu ba su yarda da sunna din ba wasu bai yarda su yarda da kaza kai qur'anin ma yanzu wanda zai tawilin shi ai bai yarda da shi ka gani qur'anin ma kan shi ai bai yarda da shi to haka zaka ga duk an karkasu abubuwa sun baci amma in ka tsaya ka tabbata ka samu gurin neman ilimi malamin da ka yarda da tsoron Allah shi da rusukin shi ka samu ka dinga koyo bakin gwargwado ka tsare kawai ba ka da bukatar addinin musulunci bai bukatar wani tawiri da wani wahala sai ka karanta mantiki ka karanta falsafan banza barzaban mai kayan baya wani mantiki wani wane ne ka karanta wani mantiki je wani ka karanta mantiki wani ami wani abin ne ana ce mai je neman ilimi ce wallahi zan je a koya mun mantiki da wagai to wani mantiki kuma ai kai ne mantikin na gani kai daga abin da ake son ka koya ka danga wani ilimin mantik ka ilimin kaza da wa za ka yi jariya ka koyi sunna da in ka koyi mai kyau in ya so shi kenan in ka kai wani babi kana iya sana min babi ta'alimu sharri lalik sharri lakin bi tawqi ka gani kamar yanda ibnu qayyim yake ban sheku da sai yake cewa bi salahim ardahum yace da makamun su ne shekul islam ya rusa su ya rugurguza su ya karanci falsafa ya tattaki falsafa ya fahimce ta ciki da bai ya rusa su sabanin waɗanda suka karance ta suka kwankwaɗe ta suka gaza amayar da ita ka gani kamar da abubakar ibn arabi yake ce malamin shi ya kwankwaɗi falsafa ya yi yunkurin ya amayar da ita ya ce sai gagare amayar da ita ka gani to wannan amma ka kwankwaɗi sunna ta zamna sai ka san wani abu to wannan daban duk abin da ya hau dama sai ni ka koshi da sunna tak kamar cingom ce kawai ka sa baki kai da kai jefar da ita kawai dan bukata ce ko da ita ko babu ita duk daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ